الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na masjid sabilu da kattu wanda yake unguwar na ta amfa wanda za mu ci gaba da tafsiri na alƙur'ani mai girma jiya muna cikin suratul alaq mun tsaya bakin suro ayoyi guda biyar na farko na wannan sura wanda suke magana akan farkon wahayi da aka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi sannan kuma da mawdu'in su ya kunshi magana akan ayi karatu sannan kuma da mutum ya san asalin halitta sannan kuma da mutum da ya karatu yana mai halin girmama ubangiji yana mai halin san da cewa ubangiji shi ne rashi baiwa da karamci na samun damar yin karatu na sana'ar wanda sarki shi ne sanar da yani alƙalami ya za a amfani da shi sannan kuma da shi ya sanar da ɗan adam abin da bai sani ba wannan ayoyin guda biyar su ne farkon ayoyi da aka wa masarar sama wahayi bayan waɗannan ayoyin guda biyar malaman tafsiri suke cewa an ɗan zauna wani ɗan lokaci tukwana aka sako idashin ayoyin wannan sura bayan waɗannan ayoyin guda biyar an dan zauna wani ɗan lokaci fatara tawiya sai kuma wani abu ya abu shi ne abu jahal yake cutar da manzan allah sallallahu alaihi wasallam abu jahal yake cutar da manzara su sama har yake hana manzara su mai salla a cikin haram ya ce in ya ga manzara su ya yi sujjada a harami da shi kuma ya ɗauki nauyin zai da yake da suna na na ya ce in ya gama zanarsa ba zai yi sallah a harami shi kuma zai taka wuyan manzan sasawa da sauran ababen da ya afku sai aka sauko da ayoyin da suke zauwa bayan wannan ayon guda ɗaya kenan kafin mu karanto ko kuma fadlan malam yana iya karanto mana ayoyin gaba kide sannan kuma ya ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu dinga ɗaukar makta makta bayan ya karanto mana su duka tun daga farkon sa zuwa ƙarshen su
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب جي وانا ايرن gabaki da sun sauko ne a munasaba ta wannan abin da ya faru ga abuja wanda yake cutatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama imam muslim rahmatullahi alaihi ya rawaito a sahihin shi ya ce lallai abuja ya ce wa mutane shi ce shin kuna nan zaune kuna kallo manzarar sama yake cewa manzarar sama yake zuwa yake yin sallah ya yi sujjada kuna kallon shi a haram kuma ku dare shi ya ce to ya rantse da allata da usa ya rantse da kuma kan da suke bautawa allata da usa ya ce idan ya ga manzan allah sassar ya yi sujjada ya yi sallah zai takare zai tuba da fuskar shi a cikin ƙasa wannan magana ya fi ya ce da a fa'anna alaƙabati zan taka wuyan shi sannan kuma da wace wadda afturan da wata hufi tura zan turmuza fuskar shi a cikin ƙasa haka ya waduwa mutanen shi a wannan kalmar ta cutarwa ya wata nan aka yi katari manzanar sama yana yin sallah sai abu jihar ya zo zai arwatar da aikin nan da ya ce zai suna taune mashirkai suna zuwa suna kallon ya zai yi hakan ko ya yi hakan kawai sai suka ga ya kusa dab da manzanar sama suka ga yana ja baya yana daga hannun shi yana karewa yana ja baya yana daga hannun shi yana karewa ya suka ce to kai me ya same me ya faru da ya ce tsakanin shi da manzanar sama ya ga handakan nuna ya ga wani mahaukacin rami da wuta shi ya sa ya jawo baya karshashin wutar harshen wutar ya nemi ya kama shi sai ya baya yana karewa da hannun shi ya ce kuma hajjo wa haudan ya ga wasu musibu wasu abin tsoro abin firgitarwa ya ya ga mala'iku ya ga abin firgitarwa kawai da ya bayani zai ka bayyanuwa man karanta wasu sannan kuma hajjo wa ajiye hatar ya ga abun tsoro da kuma fukakai dan ya zama da ɗauku ƙiri da wuzo shi yasa manzana sanar ce laudana inda ya zo kusa da ni a lokacin da yake sallah min lahtaqafatul malaika ko kuma al da malaiku sun kama shi sun yi ɗaiɗai da shi gaba gaba za su kama shi sun ɗaiɗai da shi su yi wani da tun a duniya za mu shi kamun ɗan wuta a jewa shi wutar jihar wa ba sai fa'anzar Allah ta'ala a aikin lalzi yana haɓar da sallahi Allah ya sabko da wa'ina ayoyin a nan wurin an bayyana cewa daga a aikin lalzi yana haɓar da sallah amma kuma hakikanin yadda yake kamar da marar kursu suka bayyana tun da kalla inda nisan da ya tsara har zuwa ƙarshen sura wanda ma da ya karanta mana dukkan su sun sabka ne a wannan munasaba waka na abuja abu jihar kanin wanci ne ɗan amin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma yake cutatar da shi irin wannan cutatarwa sannan kuma ya zo a hadisi da sahih bukhari ya rawaito imam bukhari ya rawaito shi a cikin sahihi shi daga abdullahi bin abbas abu jihar ya ce ya ce in ya zo manzan Allah sallallahu yana yin sallah a gurin kaba ya ce zai taka wuyan manzan Allah sama he wannan labarin ya kai zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzala ce da in fa'ala la in fa'alahu la akhadatu malaika in ya aikata haka malaiku za su kama shi tun daga nan doron duniya har ta jahannam kaga wannan da yake da suna mas'alolin nan wannan sababin nuzul din wa'annan ayoyi sababin safkar wa'annan ayoyi kenan sune yanzu kenan za mu shiga insha Allah tafsirin ayoyin an fara bayani da wasu siffofi nashi me yasa shi yake yin wannan tagawar da yani girman kai da cutatawa musulmi da bijirtewa gaskiya me yasa shi haka shi ne ganin yana da dukiya sai karanta mana ayoyi guda uku insha Allah da yake su da
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى na'am wannan ayoyi guda uku suna magana akan sababin da yasa ya zamto yana tsagawa wasu sababuka ne yasa ya zamto yana tsagawa yana cutatawa annabi Muhammad yana cutatawa musulmi yana cutatawa musulunci yake ƙaryata maganar Allah duk wani sababi ne Allah ya ce kalla tabbas da gaske wannan kalma ta kalla ana kawo ta ne da ta'kidi masu yaji ana kata domin ta karfafa abin da zai zo na magana kalla tabbas haƙiƙanin magana innal insana lalle dan adam mutum da ya tsalla yana samun ɗagawa girman kai da jiji da kai har ya ƙetare iya yadda ya tsaga ya tsaga daga turiyan ne a turiyan shi ne ƙetare iyaka asalin talma ta a turiyan ƙetare iyaka shi yasa idan ruwa ya ƙetare iyaka shi ya a ce mishi alma'u tari inna lamma tagalma'u lokacin da ruwa ya ƙetare iyaka shi kenan asalin kalma na yadda asalinta miyar tugiyan daga cikin shi kuma aka hudu da tarutu wanda ake ƙetare haƙƙoƙin allah a bawa wani allah wadda shi ne inda insana lallai ɗan adam la ya yana ƙetare iyaka da haƙƙoƙin da allah ɗauke sarkin ginda ya samu ɗagawa da girman kai da bijirewa dokokin Allah kenan nan al'insan jinsi na ɗan adam duk da ayat ta zo tana magana akan abuja amma akan abuja da duk wanda ya siffardu da siffofin shi a da ne ko a yanzu ne abuja da dukkanin wanda ya siffardu da siffofin shi a da ne ko a yanzu ne shi yasa malamin tafsiri da malamin usul da suka a wannan gurin suna da wata ƙa'ida suke cewa al-ibratu umumin lafi la bi khususi sabab idan ayoyi suka zo suka sabka akan wata mas'ala muayyana to ba wannan lafaz ba wannan mas'ala zamu kalla ba da lafazin ayoyi zamu kalla in suna daukar duk wani mai wannan sifar su zamu ba to wannan abuja abuja da kuma duk wanda ya sifanci da irin sifofi kalla bari dai ko kuma tabbas inna insana lallai dan adam da ya tsaga yana ketare iyaka ai ya tajawazu al-hadda fi at-tughyan wa ittiba'i hawa an-nafsi wa yastakbir ala rabbi yana ketare iyaka shi sannan kuma zo yana bin san zuciya shi yana girman kai ga Allah madaukakin sarki menene wani sababi yake sa shi yayi wannan tughyanin har ya dinga tutatawa musulmi ya dinga tutatawa annabi rahma shi ne an ra'ahu stabna idan ya ga ya wadatu yana da dukiya idan ka cewa tun da ina da dukiya a nan to a can ma kuma hallo zan wanshi kai har yanzu wajen gawa annabi isgidan haka an ra'ahu stabna kawai idan ya ga yana da dukiya shi yasa a ƙarƙashin wannan guri ne malam suke cewa da akwai wata hikima in ka ga Allah ya barka da ɗan wahala da ɗan talauci ta yi da Allah ya baka dukiya sai ya gaba ka iya zama cikin jama'a shi yasa wani lokaci yayin rishin dukiyar ni'ima ce domin tana kare maka addinin addinin ka tana kare maka addinin kyakkyawa wani kuma aka ba shi dukiyar ni'ima ce a gare shi domin yana da tausayi yana son ya yi wa mutane hidima wani kuma ba ni'ima ce musiba ce a gare shi domin bayyana ya yi wa to Allah maɗaukin sarki yana zaɓa wa ɗan adam abin da yake daidai shi wadda to galiban mutum in ya samu dukiya yana samun ɗagawa da girman ka wannan ka duba ga ya jama'a duk wani guri da ake karatu ka duba ga wanda ba su kai yawan zama wani ba su dukiya wallahi ko ina za ka je ka bincika in ka ga mai dukiya ya zuwa nuna gurin karatu ko gurin nan ana sa kamera a nuna wa duniya a gan shi kuma wani allah yana da alaka da siyasa siyasa ko wani matsayi ko makamantar haka ko kuma wani hadafi daga cikin hadafin shi wanda kuma galibin ma samun ma aiki mai dukiya da kuɗi ya zo nuna ji karatu a yanzu alƙur'ani ya ji ana faɗin laihin kan shi riba haramun ce ya ga ana hukun dole ne a tausaya al'umma ya ga ana hukun dole ne a ba da zaka galiban amma ana samu alhamdulillah wani da Allah ya zaɓe su zaɓaɓɓe daga cikin zaɓaɓɓe Allah ya zaɓe su ga dukiya kuma lo ga ɗabi'u kyakkyawa ga riko da addini ga bauta ma addini Allah ya tafi kenan inda insana da ya fara lallai ɗan adam yana yin ƙazawa girman kai da ƙetare iyaka har ra'ahu sanna idan ya ga ya wadatu ya dukiya min ajli an ra'a nafsahu ghaniyan lokacin da ya ga kanshi yana da dukiya wa asbaha za tarwata wa mal in ya ga yana da dukiya to sai ya yi dagawa ashira wa batira sai ya yi dagawa to yanzu shi wannan dan adam da wannan sifofin asali shine abuja da duk wanda ya sifanta da sifofin shi dan yana da dukiya ne yake dagawa da jama'a kenan ma'anar shi duk mutumin da ya dauki dukiya wadata hanya ce ta yi dinga wulakanta al'umma to wallah ya ɗauki turba ta abinda kada ka yadda in allah ya baka dukiya ta hanya ce ta wulakanta al'umma ko ka wulakanta addini ko ka bujirewa dokokin allah ka ya zamto kana daga cikin mabiya abuja shi kuma abuja da shi ne fir'auna halin umma fir'auna wannan al'umma ta Allah sai allah maɗaukin sarki ya mushi a ayat da mala ya karatu ta uku ya ma allah maɗaukin sarki ya mushi wa'azi daga gaɗin inda ila rabbika roja lalle tabbas makoma ma zuwa ubangiji za ka mutu abin ne ka ka yi tsutsa nama ya rididdige ya bushe ya zanto ƙasa kashi ya rididdige ya zanto ƙasa ya zanto babu komai a tada ka ranar tashi alƙiyama ka ta yi zuwa ga arbin mahshar Allah ya maka sakawa in ka yi aiki na ƙwarai ka samu lada da bankon lada gidan aljanna idan ka yi mummuna wutar jahannama Allah ke yi daga wannan wa'azi ne a salo mai sauki aka fara mishi shi yasa malamai suke cewa idan za a fara wa'azi a fara da salo jan hankali a hankali a hankali sai kuma in an gabayyayewa ba a ganewa to kuma a ɗauki zai kaganin abuja duka wa'azi ne ake mishi a hankali hassanan a usulun ma sun fi shafi gare shi kalla ina bisa da zama kai to dan adam yana ƙetare iyaka yana girman kai ga allah mulkin sarki an ra'a musulmana in ya gaya wadata da dukiya bai san allah ya ba shi dukiyar ba inna ila rabbika ruj'a to makoma mun zuwa ga ubangiji to yanzu an mushi wannan wazi suka an gaba da shi da ya kauce ya ki gane ya doke to za mu ga usulubi zai canza he to na amsa da ba da magana to haka ake so wa ko fadakarwa ta ta sabu da wannan sifofin na hikima shi ne kenan inda ila rabbika ruj'a lalle makoma zuwa ga ubangijinka Allah madaukakin sarki ne zai saka maka da abin da kai na kwarai shi ne malamai suka ce kuma hanzo yani wannan dai kissar da muka fara muka bayyana wasu malamai suna ganin cewa daga ayar da zamu tashi a nan gaba zuwa ƙarshen sura su ne suka sako akan abula abu abu jahal daga ayar da zamu tashi yanzu a ra'aitan nabi yanha abdul za sallah har zuwa ƙarshe su ne wanda suka sako akan abuja amma kuma abin da yayi ƙarfin da bin waya sun zo muta'addida tun daga ta farko ta kalla inda insan ya shiga har zuwa ƙarshen sura su ne suka sako a harko an fara da usulubi mai sauki ana jawo hankalin shi ana gwada mishi wannan sababin da ya ɗauka musiba zai kai shi
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى نعم wannan kuma su ma uslubinsu masu zaman kansu yake uslubin nasu tsakatsakiyar wadda wannan koyar da mala ya karanto mana tsakatsake ne su sun gina farkon da maka karanto zai kuma hallo ba su kai ba na gaba da zamu gani insha Allah sai Allah maraukin sarki ce a ra'aitan lazi yanha abdan iza sallah shin ba ni labari akan wanda yake hana bawa idan yana yin sallah yake hana shi yin sallah wane ne yake hana bawa yin sallah wani ne ake hanawa yin sallah wanda yake hana bawa yin sallah shine abuja yana hana bawa daga cikin bayan Allah wane ne wanda ake hanawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi da da mulkin sarki ce ara'aita Di- galibin ara'aita in ka ganta tana bada tana daukar ma'anar akhbirni ba ni labari
ara'aita akhbirni ba ni labari ba ni labari akan wanda yake wannan abu shin wannan abin da yake ba na wauta bane ba ba na rashin hankali bane ba to a wannan suwar ɗin, duk inda ka ga ara a wannan suwar in ka ga ara'aita akhbirni kaga uslubun kawa uslubun khitabi ne tattaunawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita alladhi yanha shin kaga wannan wanda yake hana abdan idza sallah yake hana bawa idan zai idan zai yi sallah ko kuma idan yana sallah yake hana shi yin sallah abun mamaki me yasa zai dinga hana bawa in zai yi sallah sallah kuma bautawa Allah ne madaukakin sarki kuma shi wannan bawa ne na Allah kuma yake bauta Allah me yasa kake hana shi kuma a gurin masallaci ɗakin Allah ne sa ka kira shi kaga da ɗan zahi ya yi na ayoyin da suka wuce ɗan bai gane ba kuma dole a mishi da asubi wanda yake mai zahi na ƙarshe insha Allah za mu gani a ra'ayin tallafi yana abdul za sallah shi ba ni labari akan wanda yake hana bawa lokacin da zai sallah yake hana shi sallah kaga wannan abin mamaki ne ɗaya daga cikin malaman tafsiri shi ne abu su'ud yake cewa hadhihi al-aya تكبير وتشميع لحال الطاغي وتعجيب منها wannan aya tana nuna mana abun mamaki ne da munan halin wannan mai dagawa da yake hana bawa yan zai sallah zai bautawa Allah madauki sarki shi bayyayi kuma yana hana bayyi ga da kuma zan idan wanda zai dauka duk wani wanda yake hana bawa nagari yin ayyuka na ba sallah ce azumi ne sadaka ce zakka ce zuwa neman ilimi ba kuma ta haka ya ɗauki wasu sifofi daga cikin sifofi na abuja mutumin da ya yi kawai shi baƙin ciki yake gane ayyuka da in kuna wa'azi ya sa raji idan sallah ake ya sa kaɗe-kaɗe in ana zama ana cikin majalisi ana tattaunawa ne ya ce ba yin jirgin tafsiri ba yin jirgin karatu ya ce kai dala zauna da makamanta da wannan mai irin wannan sifar yana da wasu sifofi daga cikin sifofi na abuja Allah ke kenan wannan an nuna na halin shi da sifar da ya tsinci kanshi sai Allah mawake sarki ya ci gaba da a ra'aita da yana abdul ya sallah a ra'aita in kana halin huda shi ba ni labari shi wannan bawan da ake hana in ya kasance akan shirya ne a hana shi sallah ce yake bauta wa Allah yake akan shirya yake to me yasa kake hana shi bauta ma Allah kaga wannan ba yani tambaya bace ake shin bawan akan shirya yake tabbas akan shirya ne istifham ne amma takrimi tabbatawa ce lalle wannan bawan da yake bautawa Allah yana kan shirya yana kan fahimta addini shi ne ka zai aka kawo shi ta hanyar istifami don a ƙara munana mushi sura da huska da kuma hannu a ƙara nan bayan cewa a kan abin da yake kuskure shi ne a ra'aita in kana a yahuda ba ni labari in wannan bawan mai yin sallah shi ne manzan allah wanda yake yin sallah wanda kake hana shi in kana al-huda in ya kasance akan shari'a akan tafarki na kwarai tafarki na Allah sai ka hana shi kaga bai kamata ba mutum yana yin aiki na kwarai ka hana shi misali yau irin abin da yake faruwa wasu daga cikin kuwaye ko yayi ko manya su ga ɗansu ya fahimci sunna yana yin tsala yana tsage wando yana ajiye gemu a dinka cewa da ka aske wannan gemu kaga bai kamata ba mutum yana kan shirya ya yi koyi da annan muhammad sassa a amfani an gaji in lokacin sallah ya yi kafa kafa yake zo masallaci a ce kai yaka ce da yake suna ne? eh ka ce kai ne limamin ko ko kada kamar sallah a dinga wa mutum izgini an ga mutum yana kokarin kiyaye addini mutum yana yawan karanta alkur'ani kullum cikin karatu alkur'ani a dinga mishi izgini bai kamata bai duk mutumin da yake wanda yana da wasu daga cikin sifofi na abuja allah shi ne a ra'aita in kana ɗauda shi ba ni labari in ya kasance a kan shirya sai ka hana shi au amura ko kuma ya yi umarni in ya kasance dan aikin shi ne kake hana shi to aikin nashi in ya kasance a kan shirya ya ka hana shi in kuma dan maganar da yake yi aw amar bi taqwa in ya yi umarni da tsoron Allah ya ka hana shi don manzon Allah sai da abin da yake umarni tsoron Allah ne haji tsoron Allah abautawa Allah shi kadai a bar bautawa nan Allah sannan kuma awa Allah biyayya a yi abin da ya umarni abin da ya hana abin to ya yi umarni da takawa ya ka hana shi ya nan duk wani hujjoji ne ake so a ɗarme shi da shi a kan me yasa yake hana bawa yin sallah duk wani hujjoji ne ake so a ɗarme shi da shi in kana tunanin ba akan shirya ba yake to akan shirya yake bai sa kana in kana tunanin magana da ya yi ta nesa da tsoron Allah to tsoron Allah ne yake umarni da shi nesa kana abu amara da takwa ko kuma ya yi umarni da tsoron Allah nesa za ka hana wannan an gawa bayanin halin wanda aka hana kaga tabbas duk mai hankali in ya ji halin wanda aka hana ya yi ibada ya bauta wa Allah halin shi shi wani wanda yake bauta wa Allah na harko Allah yake bauta wa wadda sannan na biyu sallah yake wadda ta daga cikin manyan ibada sannan kuma hallo ya kasance a kan shirya sannan kuma da yake wasu da ya yi umarni da tsoron Allah yayi to wanda halin shi haka yake bai kamata ba hana shi to sai kuma hallo mu ga halin wanda yake yin hajji shi yaya halin shi yake za mu duka halin shi babu halin ɗaya da kirki yanzu ma za a faɗi halin shi kai da kake hanawa ga wasu fofinka to me yasa za ka hana wani shi ya zama wakil sarki ce a ra'aita in kazzaba wata wannan ba ni labari shi wannan wanda yake hana bawa wanda yake hana bawa yin sallah in kazzaba in ya karyata da abin da aka gaya mashi na alqur'ani da abin da aka gaya mashi na dokokin Allah ya karyata wata walla ya juya ya bar imani da Allah madaukin sa yaya halin shi ba ni labari ya makomashi take kaga ga ina an yi bayani akan halin shi wanda yake yin hali kaga shi ne a ra'aita in kaddaba ba ina ba in ya karyata da alqur'ani wa tawalla kuma halin ya bijirce yaqin imani da Allah madaukakin sarki shin shi da yake wannan aikin na farko shi yana hana bawa yin sallah sannan na biyu kuma yana hana bawa yin sallah yana hana bawa bin shirya aiki da shirya sannan kuma yana hana bawa da yake wasu na umarni da tsoron Allah baitin haka ga wasu siffofi mummunai nashi in kazzaba makaryaci ne yana karyata ayoyin Allah wata walla kuma allo ya juya ya bijire ya kin imani an kiraye shi ya kin imani to yanzu shi ya mance ne da yana da ubangiji wanda ya halice shi kuma yana ganin shi ya san duk abin da yake kitsawa alam ya alam shin bai sani ba bi annan wa yara lalle Allah ɗauki sarki yana ganin shi shin bai san da cewa Allah ɗauki sarki yana ganin shi ba ai ya kamata ya ji kunya ubangiji shi kunya Allah sai kuma ya ji tsoron Allah Allah yana ganin shi da abin da yake kaga wannan shi ne halin shi yayi a wannan aya alam ya alam bi annan wa yara Allah yana ganin da akwai tabbatar da sifa da cikin sifofin Allah shi ne Allah yana gani gani ba irin naka ba ba da naka ce irin ne kaza kala kaza ba a kayyafawa ba a masantawa almihim yana gani yana da sifa ta gani da me yake gani da ido bi a'yunina alqur'ani wa wasna al-fulka bi a'yunina kai game da kisa ta annabi wajen yin da yake wasu na jirgin ruwa ya yi shi da ganin Allah da idanun Allah yana ganin kuma wanda yana da idanun amma ba tare da taklifi ba ka masalta shi ko tafsiri ko kamar tashi kuma dole ka yi imani da haka sannan kuma wanda ba za ka tambayi ba ya ya sifar da ke wannan shi ne aƙida ta mutu ne a babina asma wa sifa aƙida ta mutu ne kuma alam ya alam shi bai san da cewa ba bi annan ba yara lalle Allah madaukakin sarki yana ganin shi yana ganin ayyukan da yake kuma to zai sakauta mushi akan wannan mummunan ayyukan da yake lalle wannan yana cikin yani jahilci da rashin wayewa da rashin ganewa bai san da alamun da sun kira da to duka wannan ya zo ne akan usulubi na takalili tabbatar da abin da ake wani kamar tambaya ce ake amma kuma tabbatar da abin da ake wada jin wannan kira su ne ayoyi galiban wannan ayoyi da makaranta yani zahir su matsakaici ne sama-sama aka yi bayani sai kuma wannan za mu ga usuli ne canza hannoyin sauti ma za a ya canza insha Allah mai mulahar wannan makon insha Allah dai
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
نعم سي الله ما أوكي سركيتي كلا بريدي تبس da illam yantahi idan bai bar ba wannan abin da yake na hana bawayen sallah na cutatawa manzala sama na karyata ayoyin Allah na rishin yin imani na cutatawa musulmi idan bai bari ba la illam yantahi in bai bar ba wannan ayyukan da yake shine abuja an bai bar ba wannan ayyukan da yake to menene sakamakon shi la nasfa'an bin nasiyah za mu sa a kama a fuska wannan makwakwatar kan shi wannan mai yake sa annasiya shi ne gashi na goshin gaba inda in mutum ya kai zuwa lokaci ne suke zubewa ya zamto yana da sanko to wannan za a kama a fuska da nasfa an bin nasiya a safu shi ne a fuska abu da ƙarfi kama abu da ƙarfi shine astaghfir da nasfa an bin nas ya lallai tabbas za mu fuska makwarkwatan kanshi ko kuma mu kama makwarkwatan kanshi da karfi a jewa shi wutar jami'a tunan da wani ne za mu shi irin kamun da ake ma da yake suna yan wuta ranar lahira kamun da ake musu a jewa su wutar jami'a a kama makwarkwatan kansu a kama ɓawonsu a jewa su wutar jami'a وإلا لما أكسر كما إلى سورة الرحمن يعرف المجرمون يعرف المجرمون بسيماهم ويؤ فيؤخذ بالنواسي والأقدام
ana gane mujirmai mabannata wanda suka yi aiki mummuna ranar tashar yama da sinon da alamomin da ake yi musu a kan fuskarsu fayu ukhadhu bin nawasi sai a kama makwarkwatar kansu wal aqdam da kuma kahuwansu a jewa su ta jahannama to shi wannan a ranar lahira to shi tun a nan doron duniya za a mishi mala'iku za su su kama makwarkwatar kanshi jewa su ta jahannama da ƙarfi su fuska to da ya ji haka malamin tafsirin kyauta da ya ji haka sai ya ce to shi ma mai kawo yan gayyashi zai yi gayyato ɗan fara su amfanin ne yana daga cikin fara'ifin umur wani malabi ne yana cewa duk wani dan fare to abuja shi ne dan fare alfahari ne to shi ne dan fare da an mushi abu ya ce dan fada mu zan je in kira dan fada mu za mu je kira to wani irin fadila ce ta abuja Allah ke to da ya shaka ka yana wani malayu ka ce wa za ka kira wani ɗan faraka da ya shaka ya ce zai je kira ɗan majalisinsa nadi annadi shi ne fara majalisi fara annadi shi ne kuma da muka faɗa ka ba muna ne ba duk wani majalisi duk wata fara yani ɗan fara dai maruhu wanda kawai suke ayyuka na rashin tsari da rashin gano da rashin tunani shaye-shaye da faɗace-faɗace da abin da bai kamata ba da zaman banza rashin ayi sauransu wannan shi ne muke nufi amma dole da su wasu zauna don tattauna ko makamanta da suka kiyaye haƙƙin hanya wannan ba sa amsa suna ɗan fara dai shi ne da aka faɗa aka ce za a kama makwakwatar kai shi a jefa shi wutar jahannama da nasfa an bin nasiya kalma ta yani ta yani asafa mun yi bayani akan cewa kalma ta mai yake suna nasfa'an da Allah maɗaukin sarki ce bin nasu ya za mu kama da wata kashi kalma ta asafu malaman lugha suke cewa aljazbu bi shidda wa quwwa a kama abu da ƙarfi da tsanani a jashi shine aljazbu bi shidda wa quwwa shine malaman lugha suke cewa an ciro ta daga safa'atu bi shay'i idza qabattu alayhi wa jazabtu na kama abu idan na rike shi da ƙarfi irin shi ne ake cewa safa'a binasiyati farasi lokacin da mutum yake yin da yake suna sukuwa a kan doki ai in yana so ya zaburar da dokin wannan gashin nan na kan doki shi yake kamawa tsakatin ƙarfi to haka ne za a kama shi irin yadda mahayin doki yake kama wannan da yake suna gashin kan doki ya buga shi da ƙari don ya zabura to irin wannan kama
shi yasa wani abu wata kalmar ma'ana ta bata mutuwa sai ka shiga asalin tsagwaro na luka za a gane me take yin ɗauka wannan kalma ta asafar la yasfa an bin nasiya za mu kama makwabta ta kashi an nasiya shine gashi na zakakai ba wannan shi ne na gaban kai ko kuma zaka kai za a kama shi kai tsaye daga nan kai wutar jihar to da yake haka ya ce a shi har za a zo a dinga mashi a dinga mashi gargadi har a ce za a zo a turo wasu su kama shi ya ce wa wallahi yake cewa maza da sai ce to haddidu ni ya muhammad shin kana mini gargadi kana tsawatar mu ya ce kai ka san abu jihar yake cewa kasan da ina iya cika wannan wadi ina iya cika wannan unguwar da ɗan fara ne da abokaina da mutane na ɗan fara ta ya ce kuma zo kuma yi ya gaba ya iya mun komai in zo da maza mahaya doki da na ƙasa da masu addina da masu waye ta ne wannan jika duka haka ya zo kawai abin mamman zai baka mamaki in ana waɗi ya ka ce kai an ɗauko abin da kuma ɗan fara la haka ya zo malamin haka suka waɗi
karen doki karen hawa mutu kan wanda su zuwa kawa da wuka da mashi da waye haka ne shi sa wannan aikin mummuna ne faru ta abin ne mutum ya shiga karatu ya mai da hankali kan karatu ya riko da addini ya tashi ya zanto cikin shafin na sha'afi ibadatullah sarmayin da ya tashi a cikin ibada Allah wanda yana daga cikin sara'atu da zuwa Allah fi zidda yau malasin da illa zama guda bakwai wanda aka mutum sarki zai suna su ƙarshen inuwar da babu wata inuwa sai wannan inuwa shi ne da yawa haka sai allah maɗaukin sarki ya ba mai da mashi raddi kawai da zamu ɗan sha Allah da nasu fa'an bin nasu ya za mu kama maƙwaƙwatan kan shi sai allah maɗaukin sarki ya siffanta wannan nasiya maƙwaƙwatan kan nan tashi sai ya siffanta ta ya ce nasiyatin maƙwaƙwatan kai ce wadda kaziba makaryaciya a abin da ta wani khati'a mai kuskure mai yin banna a aikin da ta nan malaman tafsiri suka ce an saffanta makwarkwatar kanshi da cewa makaryaciya ce mai kuskure ce mai banna ce ba ana nihin ba makwarkwatar kai ana nihin mai ita kinaya ana nihin mai ita ko kuma majaz ne wanda yake akali ana nihin mai ita wadda shi ne nasiyatin yani karibatin makwabata kai ce wadda take makaryaciya a wajen magana in yi wata magana ba ya ɗaya cika kinan makaryaci kinan duk wanda ya ɗauki wannan sifa ta karya in yi wata magana ba ya ɗaya cika karya a kodin shi shi ma kuma hanzo ya ɗauki wasu daga cikin sifofin shi allah ke sai kuma hanzo khati'a duk wanda ya ɗauki wannan sifa na banna da gangan banna da gangan saɓawa Allah da gangan domin da aka ce khatiya ba ana nin ba wanda ya kuskure kuskure da akwai al-khati da akwai al-mukhti al-mukhti wanda ya kuskure a rashin sani shi ne dai wanda ya zo a hadisi inna Allah rafa'a an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastakrihu alayhi wadah sannan kuma lo da akwai alhafa mabannaci da gangam zai banna ya sani an hana da gangam zai saba wa Allah shi ne alamar ke sarki to da labari a cikin surat al-haqa yana ba da labari akan abinci wata jahannama da ce la ya akuluhu illa al-khatir la ya akuluhu illa خاطئون kagahe mabannata da gangan su za su ci wannan abinci na wata jami kenan alhatif shi ne wanda ya banna da gangan almukhtif wanda ya banna a rishin sani wata shi almukhtif mai uzuri ne kuma galiban almukhtif shi almukhtif galiban yana yi ne ya yi kokari akan ya yi biyayya ga allah sai ya kuskure shi kuma alhata da gangan ne zai saba wa allah iru da musu da kaga wannan sifa ce ta abuja shi ne makaryaci ne sannan kuma lomai ɗanna ne ta gangan bai saba ana ne ta gangan shi ne da yake da suna a cikin littafi na tasiri na tafsiri yake cewa wa wasu fi ha bin kalibi wal a majazu an siffanta makwarkwatar kanshi da ƙarya da khati'a kuskure yani dangan ko ɓanna da dangan majazun majazi ne aka yi ana nihin shi ne mai wannan sifar makaryaci ne sannan kuma hannu mai ɓanna ne da dangan mai sabawa Allah ne da dangan walkadi walhaƙi fi haƙiƙa sahibuwa shi ne wannan makwarwatar kai wadda amma kuma an yi ishara ne akan makwarwatar kai saboda gurin makwarwa take duk wani tunanin shi ƙarya duk wani tunanin shi ya zai saba wa Allah kenan ma'ana shi duk wanda ya zamto a tunanin shi ko da yaushe ya za a yi kirkiro ƙarya don a yi dariya ya za a yi kirkiro ƙarya don ya ci haƙƙin wani ya za a yi kirkiro ƙarya don ya wawantar da kan mutane don ya yaudar mutane ko kuma ya za a yi saba wa Allah duk inda yake tunanin ya za a yi saba wa Allah yana daga cikin sifa da masu zuwa wannan da yake wasu na fara'auna hamil umma abuja Allah yi to baitin an gaya mashi wannan an ce za a kama da yake wasu na makwakwata kanshi a yi fancakali da shi a jewa shi wutar janawa sai ya zo ya yi alfahari da kurin da ya yi a kan cewa zai gayyato 'yan majalisun shi an fadan shi sai ana maɗaukin sarki ce fanni yadda una kiya ya je ya kirawo 'yan fadan nashi ya kira 'yan majalisun nasu ya kira 'yan fadan nasu nadiya ya kirawo ahlu majalisi falyadu ahli nadihi wal yastansir bihi ya kirawo ɗan majalisin nashi ya nemi taimakon su to ya Allah ya ce za mu haɗa ka da wasu bayu su ne mala'iku wa'inda khazanatu jahannama ne masu gadin wutar jahannama wanda Allah mawakin sarki wa isifar su a cikin suratul tahrim ya ayyuhal ladzina amanu
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
wannan Allah maɗauki sarki ya bayyana cewa masu gadin wutar jahannama bai can Allah maɗauki sarki ya ce ya ɗigo da zina amur ya kuwa da kai imani ku an fusa kun ku tsamar da kawunanku wa ahlikum da iyalanku daga shiga wuta wannan wutar wa kudu hannasu da hijara makamashinta mutane da doro kai ne ka san wutar da aka ce abinda za a hura ta dutse ne ka san ba wasa ba ce da kuma mutane su ne makamashinta kuma suwaye suke gadinta alaiha mala'ikatun wanda suke gadinta hazarci jahannama da akwai wasu mala'iku wanda suke zilazun masu kakkausar ɗabi'a ce ba su tausi saboda ibada su ce wannan su kama mutum su azabtar da shi shidadun masu ƙarfi wanda ya wuce iyaka la ya suna Allah ma'amaran kuma masa saba Allah abin da ya umarce su wa ya fa'alu da ma'alumar kuma suna aikata abin da Allah ya umarce su kenan daga Allah ya ce ku yi yi za su shi sa magana ce inda ya zo laudana minni inda ya zo kusa da ni da tattafatun mala'ika da mala'iku za su kama shi udwan udwan su kama shi gaba gaba su yi mishi su yi wa shi a lokacin to he baya yan shi ne faliyar unaniya ya kirawo yan majalisar shi allah ce sanar zabaniya za mu kirawo zabaniyawa daga kalma ta azzabaniya ka san da irin magana domin asalin ita kalma ta azzabaniya malamai suka ce ma'ahudatun min azzaban an ciwo shi ne daga daga daga asalin shi shine azzaban a tuke a bige abu da karfi shine azzaban wa huwa addafu asalin kalma ta azzaban shi ne ana yin shi azzafu to anan ana nihin da azzabaniya su ne khazanatu jahannama waɗanda suke yani gadin wutar jahannama su ne mala'ikun da alawar da suke ce zilalu shidadu la ya su da lama maron ba ya fara ma yomar to ya kira wa yan fada shi ya kira masu taimaka mashi sanye da zabaniya mu kuma za mu kira mala'iku zabaniyawa su kama shi su yi wutar jihar shi shi yasa da ya zo kusa da manzanar sama zai taka wuyar nashi inda ya ce sai ya ga rami wanda har wutar jihar zai kai domin wutar jihar asfali samun tana ƙasa fintarakin asfali nan na a ƙasa take ramin har wutar jihar zai ya ga farceshinta sai kuma da ya ga abun firgici da tsoro ya ga fuka-fuki na mala'ikun da za su kama shi da jihar sai ba yana to wannan aya ce a gwada mishi a nan domin duniya kuma aya ce a gwadawa a domin duniya duk wani wanda zai yi mutu na mutu da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarshe har amurka shi sun zamto ba wa alkhairi ba wani albarka sanar da zabaniya za mu kira zabaniyawa su ne khazana ta jahannama almalaika alghilazu shidad wanda bayani ya riga ya gabata a kansu sai mai yake wasu Allah ce faledo nadiya sarar zabaniya abdullahi bin abbas yake cewa baitin ya karanta wannan aya a tafsiri yake cewa yani lau da anadihi la akhadatu mala'ikatul azabi min sa'ati inda ya kirawo ɗan falin shi ya kirawo ɗan falin shi masu taimaka mishi la akhadatu mala'ika da mala'iku sun kama shi min sa'ati ta wannan lokacin akan wannan lokacin kai tsaye za su kama shi su yi wajen jahannama shi su kama shi ɗin kawo wanda ake jewa kafin wutar jahannama dama kuma kafin da mishi hukumi shi sai allah maɗaukin sarki ya ce baitin arga an gawa an yi bai magana da bai isa ba ya ce a'a kuma a gaban jama'a a tunturon da jama'a ya ce zai taka wuyan mazalar sama da ya zo ya kasa isa ba kiran ka an kun ya tsaye shi bai da ta cewa to an gama da shi yanzu kawai shi jiran mutuwa shi yake jiran yake yi a jira ake yi mummunan mutuwa kuma ya yi mummunan mutuwa an kashe shi ko a tsakanin uhud ko badar ya yi mummunan mutuwa samari matasa sai a kashe shi haka shi ne allah maɗauki sarki ya zai dawo kuma hallo ya kwatantawa kai mai yin ibada kai mai yin ayyuka na ƙwarin wani yana haraka kada ka yi mishi biyayya sai Allah maɗauki sarki ya dawo ya magana kan manzara sai ce kalla lalle tabbas la tuti'u kada ka yi mishi biyayya la tuti'u kada ka yi mishi biyayya kada ka juya zuwa ga maganar da yake wani kada ka yi mishi biyayya ko da ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da yake rayuka na barin sallah balma wasjud ka yi sujjada nan an wato a sujud ana nihin da min babu latin juzai ma a yawon kuli an wato wani bangare na sallah ana nihin sallah karan kanta ga baki daya wasu ka yi sallah waktari ka nemi kusanci zuwa ga allah maɗaukin sarki dama kuma hannu allah maɗaukin sarki ya bayyana ma manzan allah sanawa kada ya yi wa duk wani yani kafiri munafiki kada ya yi mishi biyayya يا أيها ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله يتوى مصالة سبا لا تطع الكافرين كذا كوا هو الكافر كذا كوا كافري كافري بيئة والمنافقين دقوا منافقين كذا كيبدأ kafiri ko munafiki ya ma magana kai mishi biyayya ko wanda ya sifanci da sifofin su ya ma magana ko ya baka umarni kai mishi biyayya to ran ma kuma ka hana shi kada ya wa Abu Jahl biyayya dan so wada azahu bari cutarwar da suke ba ba su isa su taba ba su isa ba komai ba wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah madaukakin sarki wa kafa billahi wakila Allah ya isa abin dogaro ya isa wakilinka kuma Allah a wata aya cikin suratul maida Allah madaukakin sarki ya bayyana mishi yace ya ayyuha rasulu balli ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka min nas Allah maɗaukin sarki zai kare ka daga mutane da in manzana sara zai yi da'awa zai yi faɗo nasiha zai yi faɗakarwa ya yi ɗan gado in ba a saka da wannan a manzana ce ta shi fita wallahu ya hasu muka mai nas haka to haka ne ake so ka yi wannan duk lokacin da za ka yi aiki na kwarai mutumin da zai ce ka bari kakkai kada ka saurare shi kada ka yi bai yi zuwa gare shi ka yi banza ka mai da shi kawo babu shi ci gaba yi aikinka na kwarai dage da yin ayyukanka na kwarai ma da mu ba mu kuskure a kan shi ci gaba da ayyuka na kwarai kada ka yi wa wani da ya yi akan ana halla ya ci yin wajen aiki na kwarai sannan kuma hannu karkashin wannan aya kan lalata ta'ihu wasjid waqtar ka yi sujjada waqtarin kuma hannu ka nemi kusanci da ubangijinka wannan yana mana cewa lallai sujjada shi ne mafi gurin kai zamantowa kusa da Allah maɗaukin sarki kamar yadda mazan su mai bayyana a hadisi ke cewa akrabu hadisi imamu muslim ya rawaito shi imamu tirmidhi ya rawaito shi imamu nisa'i ya rawaito shi mazan su ke cewa akrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru min ad-du'a mazan su ce akrabu ma yakunu al-abdu min rabbih mafi gurin da bawa yayi zamantowa kusa da ubangiji shi wa huwa sajidun lokacin da yake sujjada fa'aksiru miyar du'a mazala ce to don haka ku yawaita addu'a kuna kusa da ubangiji mafi gurin da ya yi kusanci ya yi kusan takada ubangiji a ɗan maɗaukin sarki lokacin da kake jin sujjada da haka mutum in yi sujjada ya yawaita addu'a ta alhaini na duniya da laya ka yawaita yin addu'a ana ba ka alhainin duniya da laya sannan kuma ga mazala ne ta ammar ruku fa'addu fi rabu أركوكم إنما الله أركن سلكي لهم تسبيه وأما السجود فأكثروا من الدعاء الدعاء السجود كما لو كيويت الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم لأن تبقص كل من قصد أمسى بك الدعاء إن كان سن أمسى الدعاء مثلا تاكامك كان هذا بقاتا سجد غاغون أمسى الدعاء da akwai ɗaya daga cikin wasu malamai wanda a wannan zamanin yake shi ne shek abdurrahman ko kuma dr abdurrahman sumai mutumin kuyat ne allah ya ƙarshe allah haramce shi wannan dr abdurrahman sumai shi ne ya assasa ama na jihar musulmi ethiopia wanda ya sunan da aunin mubashir jami'in aunin mubashir ama wanda kusan ko'ina a afirka za a ga da akwai reshe shi a nan ma zangar da akwai reshe gidan marayu a niger gidan marayu wajen nawa wanda shi ne dai asalin asasawa yanzu ya shi suke tayyar da al'amari da sauran ɗaliban shi da sauran yani mutane abokan shi arzikin da shi shi kaɗai ne ya yi wannan abu wannan bawan allah ya ji labarin wani gari wanda musulunci bai kai ba a nan afirka wani jan yankin benin ne ko ina na allahu ala bitahdid sunan garin ba ban da tabbas sunan garin ya ji labarin musulunci bai kai ba ba amma garin da akwai matsala wajen isa ga wajen zuwa garin da akwai matsala ta wadda ya an burwa kuma a wannan ruwan da akwai mai yake suna kada kuma cinye mutane ya ce a kai shi ta suka ce a a ɗan rake ta suka ce da akwai matsala ana iya rasa cinikin rai ga wani lokacin ruwan isa lokacin da daurina take yawo mutum ya ce zai shiga ciki a wadda akwai matsala sai da kai babu tabbas awuta ya ce a kai shi da aka aka kai shi da ya taya gare yan garin suke mamaki ya aka yi zuci har yanzu na yi kuma yana ba da ya zo yin kira su zuwa ga musulunci aka tattara dukkanin yan garin gabaki da domin galibin shi da awa ce yake da abu ya zo da abin hannun shi ya muku ayyuka da alkhairi kuma ya tattara manyan gari ya musu ayyuka na alkhairi ya musu abu na alkhairi sannan kuma hallo sai ya muku dawa hanyar yau haka da dama za a ƙauyuka da dama masu garin ƙauyukan an kai su makka aka gina musu masallaci ba sa wasa da masallacin ka gana tsabtace masallacin ana dagewa sai yadda aka zo aka ce za a yi wa'azi ko za a yi daura za a ga suna ba da muhimmanci kuma da sallar da ya musu wani ɗan abu da azumi ya ɗan musu wani ɗan abu na alkhairi to wannan ita ce da awa a dinga yi ana ɗan kamawa to amma kuma wani galiban malamai yanzu ba su da dama haka ba da za su dinga ɗan sa wani abu na alkhairi wallahi kauyukan nan suna bukata haka ɗan samu ne wannan abu za mu ta yi wa'azi a je da sabuni na ɗan dala ashirin ashirin da sokilin a ce duk wanda ya halarci wa'azi awa biyu ne za a yi ko karatu ne sallah ce za a koyar awa biyu awa uku duk wanda ya halarta yana da tsada wanda ka ga cincirin da jama'a da ku samu shi yasa wallahi matasa su yi kokarin yin wannan a yi kokarin yadda za a dinga ajiye ko da dala ashirin ashirin ne a sati ko a wata don wannan abu a sai sabuli dan ashirin ashirin soki da dan goma goma a je ƙauye a tara mata a koya musu hukunce-hukuncen addini duk awa biyu za a yi duk wanda ya awa biyun nan yara sabuli ɗan ashirin da soki da ɗan goma ka ga matan da za ka samu da dama kuma suna godiya suna yi muku addu'a ta alkhairi sannan kuma da kun dubaci wannan hanyar kun koya musu addini wallahi kokarin matasa ai kokarin mun haka kuma da akwai dama yau Allah sai bisa ce matasan wannan masallacin sun haɗa kai za su yi irin wannan ko na makaranta ko makamantan haka za su samu ci gaba da alkhairi kuma ga ƙauyukan wa ba nesa bane ba da moto ma ana yake duk ga san kusa kusa Allah taimaka Allah san to da yazo garin ya kira su zuwa ga musulunci suka ce su yani ba san wannan ba babu maganar musulunci suka ce amma suna da wata bukata idan da zai biya musu wannan bukatar to su za su shiga musulunci suna so ya roƙi ubangijin shi wanda ya kiraye su zuwa gare shi imani shiga addinin shi ya roƙe su ya musu ruwa in yi an musu ruwa suna da matsalar ruwa gurin su bari da shi ba su da ruwa sun jima shekara aru-aru ba musu ruwa ba to sai yayi arwallah ya yi da yake suna sallah raka a biyu a cikin sujjada ya dawwama a sujjada yana addu'a na cewa allahumma la tudayya dina abdurrahman bizan da abdurrahman ya allah maɗauki sarki kada ka ɓata addini na abdurrahman ta dalilin zulman abdurrahman ya allah ka biya musu bakatu sai allah ka yi musu ruwa yana ta addu'a Allah kai musu wa Allah kada ka ga zunubi na yana yin addu'a bai dugo kanshi daga sujjada ba shi ke bada labarin da kanshi bai dugo kanshi daga sujjada ba face ruwa ya fara zubowa duka garin suka yi imani to wannan duk garurukan da muke jin labari mafi yawan su wa'anda da ba musulmi bane ba mafi yawan shi yasa musulunci hatta a nan bangaren Nijar da akwai gurin da kiristoci ne da irin wajen makulanci yanzu sun zama musulmi da wajen dan isa duk ya musu ayyuka irin na alkhairi yanzu ba shi ba yake yi ɗayan shi ke amma shi za ta yayi da ɓangaren benin ɓangaren kwadibar ɓangaren burkina irin wannan ake bukata to muhallin shahadin yani a cikin sujjada kusa kake da ubangiji allah ake sarki sannan kuma wallo wannan ayar ta wannan sura ta ƙarshen wannan sura sura ta ɗakara kalla la ta ƙa'i wasu zuwa ƙatarib ya tabbata yana daga cikin guraren da ake sujjada sujudu tilawa wadda a cikin sahih muslim ya zo matsalar sama da ya karanta ta ya yi sujjada ya yi sujudu tilawa sujudu tilawa dama yana daga cikin ladubbuka ne na karata alƙur'ani mutum zai karata alƙur'ani ya kasance yana da alwala yana daga cikin ladabbuka sujudu tilawa kuma wanda yana daga cikin ladabbukan karatun alƙani ya kasance ka fuskanci alƙibla yayin da man kana da alwala ka fuskanci alƙibla to sujudu tilawa ana so ka yi ta a gabas sannan kuma hallo ana so ka yi ta da alwala idan baka da alwala ka zo shi ma malamai suka ce ba laifi bane kana ne ko da babu alwala amma dai gabas ita ake so ta sha bamba a wannan gurin da sujudu shukr sannan kuma hallo sujudu tilawa ana yin ta ko ana cikin karatu ko ana cikin sallah ko sallah ta da yake da suna ta wajibi ce inda limin ya yi za ka yi amma in liman mai ba ba za ka yi kada mutum da hamansa liman ya karanta mai yi ba shi ya ce ya yi ya bata sallar shi liman in ya yi dole ne kai in bai yi ba ba za ka yi ba su yi tilawa ke wanda shi ƙarin lada ne kuma hallo da yake suna tabbatar da ma'anar da ayar da yake ɗauka umarni da aka yi da yin su kina wanda ita ce su zuwa tilawa wani a takaice yan uwa su ne da yake suna suratul ikra suratul alaq he wasu ɗan darsuka za mu yi ishara a kansu wanda ya zo a cikin wannan sura ina ji ta yi dole karatun za mu tsaye haka ko? ai babu damar kara ko? jaida kenan mu yi ishara zuwa ga wasu darsuka wasu fa'idodi da za mu iya hararwa a cikin wannan sura in muka lura wannan sura an fara ta da umarni da neman ilimi da umarni da karatu sai aka rufe ta da da aiki da karatu kuma aikin ya aka yi ishara zuwa ga abin da yake doron aiki ne shi ne da haka ba da suke cewa yadda wannan surar ta fara da umarni da a yi karatu da a karanta a nemi ilimi kuma tarihi da a umarni da a yi aiki wannan yake nuna cewa al'ilmu ya ƙtadi al'amal ilimi yana wajibta ma yin aiki da ilimi kenan idan mutum ya yi karatu wajibi ne sannan kuma zo ya yi aiki da shi shi ma kuma zo wajibi ne da zaman kanshi kenan dole duk lokacin da ka karanci abu ka yi ƙoƙarin masana shi a aikace wani gidan sura tana nuna mana haka sannan kuma zo daga cikin fawaɗin da sura nan za mu hararo na bangaren da ya shahi luga da akwai wani abu da ake ce mishi al-itnab malaman balaga suke ce al-itnab a yawan yawaita magana a yawaita maimaita abu saboda muhimmanci shi in ka lura wannan surar da akwai wani abu da aka yawaita maimaita shi ikra bismi rabbika da zikra kuma za ka tsara maimaita ikra wa rabbika al-akram malai suka ce an maimaita ta fa'ida an yi itnabin ta bitikra li fa'idatiha saboda fa'idar da take tabbatarwa kuma sun fa'ida ƙira'a da kuma ana bukata babban saƙon da wannan sura take so ta iya sama shine karatu shine mahuta na komai in ana cutar ma manzana sama to karatu idan kana so ka assasa al'umma domin kai sabon annabi ne da kwaɗaitar da wannan al'umma ta akan karatu duk abin da kake so na ci gaba almihim karatu a bashi mahimmanci da an bashi mahimmanci za a ga ci gaba wannan kira ta mace sannan kuma da akwai wasu durus na balaga wal'alla waɗansu ko bayani a kansu zai ɗan zai kasance kawai bayani magana ce da muhim dai wannan da shi ne wanda muke da bukata yani isar insha Allah a taƙaice dai wannan shi ne karatunmu na yau ilishin yani tafsiri na suratul alas insha Allah gobe ya zai da ta baraka ta'ala za mu tashi a tsoron sittin in sha Allah ta baraka ta'ala na ake ake badawa a ake fara nan yau yawwa yaushe ake yi itikafi ake fara itikafi wanda irin aiki ake yi a cikin da mai da ake karanta nan yawwa farko ne da itikafi manzo Allah sassama ya kasance yayi itikafi na a goma ta farko sai aka umarce shi aka ce daren da ya tukadar ba a goma farko ba take a gaba take sai itikafi a goma ta tsakiya aka ce mishi daren da ya tukadar ne ba a nan yake ba a gaba yake sai itikafi a goma ta ƙarshe wannan itikafin da ya a goma ta ƙarshe tun daga shi bai taba barin ba itikafi a goma ta ƙarshe matan shi a goma ta ƙarshe sahabban shi a goma ta ƙarshe tun daga wancan lokacin har zuwa a goma ta ƙarshe kenan lokacin yin itikafi shine goma ta ƙarshe wanda yake mustahabbi ne domin azumi a goma ta ƙarshe amma mutum in ya shiga a dukkan wata ramadana ba matsala ba in ya shiga a shirin ɗin ƙarshe na wata ramadana ba matsala ba abubuwan ƙarshe ka ɗaya shiga ba wata labari ba almihim dai abubuwan ƙarshe ake so a yi yayi ta wannan shi ne farawa kenan za a fara itikafi lokacin da goma ta ƙarshe za ta fara yani za a ɗauki azumi na goma ta ƙarshe in rana ta faɗa a rana ta da yake wa suna a rana ta sha nan sha tara ɗin rana ta fara ko ashirin rana ta ashirin ko rana ta ashirin ɗin rana ta fara kenan magariban wannan ake so ashirin ko kuma kahin ketowa alfijir ko da magana ko kayan ketowa a wajen ɗaya daga ciki kayan kayan lokacin sahur ka shiga ko kuma a daren da bayan matsa rana idan kuma fitowa kuma do bayan matsawa rana ta in an ga wata in an ga wata rana yani 29 ko ko kuma 30 daidai in an ga wata ko kuma ba a gan shi ba an kadanta ya riga ya wuce da kadanta jai to a lokacin mutum zai fito daga aiki kafin daga rana ta faɗa ba dole bai mutum ya kwana ranar ido ce faɗawa rana dai domin in rana ta faɗa an ga wata to yanzu an rana mutu daga wata ramadana wani shi ne lokaci sannan kuma hannu sai abin da ake so a yawaita yi babban abin da ake so a yawaita yi shi ne yawan sallah da yawan kuma karatun alƙur'ani karanta alƙur'ani da yawan yin azkar da yawan yin ibadu da yawan mai da hankali zuwa ga halarto ya ne allah maɗaukin sarki a zuciya kan lokacin da kake ibada ikhlasi sannan kuma hannu babban rukunin itikafi zama a masallaci a masallaci a yana ake itikafi masallaci na juma'a saboda kada ka buƙaci ranar juma'a huta zuwa ga wani masallaci ta yi sallah a masallacin juma'a sannan ba a so mutum ya huta daga masallaci sai da bukatar da take ta tilaste babu makawa kama da sami sana masallaci babu bandaki sai ya je gida ya bayan kawo masallaci babu abinci bai da kuma wanda zai dinga kawo shi abinci sai ya je ya amso ko makamantan haka ko da mutuwa za a yi ko makamantan haka ba a so ka shirya ka je zuwa ga da yake da suna da yake suna jaji ko makamantan haka sai in ka zo wucewa bukata ka ta dole a gida za ka yi za ka yi bayan gari ko za ka yi wanka ba mu banda ake a masallaci za ka shiga bukata ka dole a tsaye kana da yanka ce ya haɗu mu na gida ba na ce haka saboda kai ka mai da kanka mu ta ke duniya a masallaci sannan kuma wannan shi ne itikafi babu laifi a kai wanda ya itikafi ziyara in an kai mishi ziyara babu laifi ya katse ibadar da yake ya tsaya ya tattauna su yi hira da wannan kuma babu laifi ya raka shi har zuwa bayan masallaci kenan wata sunna ce mai girman gaske idan ba kada daman yin itikafi kana da wani abokinka ɗan uwanka ya shiga itikafi ka kai mishi ziyara ɗan abin alkhairi ka zace ko makamanta haka ka sai aka miƙa mishi ku ɗan tattauna ko da minti biyar ya rako ka manzala su zama ɗaya daga cikin matan shi ta rako shi ta kawo mishi ziyara gwani itikafi ya tsaya suka yi hira suka tattauna har ya rakota wasu suka gani magawasar da mace a cikin dodo suna neman yin gauga su mace su ce kayan babban magana ko magana ce ta tsaya gurin ku wance ce mata ta ya suka ce a ba haka muke ne ya ce domin shekai yana gudana a duk inda jini yake gudana kai ya riya mu gudana kina wannan kenan cewa ana kaiwa mai itikafin ziyara sannan babu laifi mai itikafi ya yi barci in ya gaji wada sannan kuma da babu da yi mai tafi idan ya gaji kuma bai ya iya barci ya zauna ya dinga haifafko fi ayatul latinani a cikin ayoyin Allah mai tafi in ya gaji da zama da kwanci babu da ya dan tattaka a cikin masallaci dan jinin shego dukkan wannan yana iya aski yana iya yanke hurce zai yi wanka zai yi komai da ake zai kwana a masallaci ko da zai yi wanki babu da shi in mutum ya yi wannan ishi bai warware mai aiki kafin shi sannan kuma ba zai je mai iyalin shi mai aiki kafin almin wannan shi an bayani akan abin da shafi aiki kafin a takaice insha Allah abinda muka faɗi dai Allah sa cikin da zana sa kuma abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta Allah Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi ya Allah mu ɗauki sarki na bukata muna da bukata zuwa gare ka Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi ya Allah muna roƙonka Allah duk wani sharri da yake tunkara mu Allah ka kare mana shi Allah ka kare mana shi Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka ba mu zuciya mai tsoronka ya Allah ka ɗauke sarki Allah ka samu fahimci addinin ka mu fahimci littafi da ka sauko a nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi wa shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk